إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Yawa masu kallon mu da saurare barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da TV na Bamshirai a yau muna 24 ga wata na bakwai na rajab kenan hijira ta masu rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1446 ya yi daidai da 24 ga wata na daya miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2025 yan uwa masu kalanmu da saurare muna tare da kamar kullum muna tare da shehu malami sheik abdul malik hamis almajirin mallamai a nan ya mai jamhuriyar nijar malamai mun karatu kan mustalahat an dogo karatu cikin al-istimar tun shekarar da ta gabata ina ganin yau halaka ta sha tara ne zamu tashi akan wakan da to ga dai alaran mu shi ya sani
karatu na sha tara ne cikin karatu na al-istimar satin da ya gabata an dogo karatu an gangaro cikin arkanul islam na'am to ba a kai karshen wannan karatu ba yau zamu tashi ciki ne sai a tashi koma cikin minhajiya والنظريات والنظريات نعم أكرمك الله بسم الله تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته so yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Bonferai wadda take a jamhuriyar Niamey kenan babban birnin jamhuriyar Nijar da kuma wanda suke bibiyar mu ta kafar sada zumunta ta Facebook na cikin ƙasa da wajen ƙasa maza da mata muna kuma yi ma kowane musulmi gaisuwa ta addinin musulunci kamar yadda muka saba dukkan mako mako ran juma'a daga tara karfe tara zuwa goma muna gabatar da karatu ran juma'a kenan na safe wato game da mustalahatul ilmiya da muke bayani na wato musamman abin da ya shafi rayuwar musulmi ta yau game da waɗansu mustalahat da turawa suka kirkiro waɗanda kuma su hanyoyi ne na yakar wato imanin musulmai da kuma kwakwalensu kamar yadda suke cewa yaƙi kwakwalwa ko tunani yakar tunani to ga dukkan alamu shekara ta fara ban kwana duk da yake akwai sauran karatu ina ganin guda da ya saura tun da in wata na takwas ya kama ana dakatar da karatu to don haka dai tana yiwa karatun wannan inda akwai rayuwa tana yiwa shine kusan da gare shi sai na karshe sa a ci gaba da maimaitawa kuma sai bayan sallah babba in Allah ya kaddara akwai rayuwa kuma ya bamu iko da dama sai a zo a dora in kuma rayuwa bata kai ba to kuma shikenan haka Allah ya so kuma ya kaddara. To, kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu ko waɗanda suka bibiye mu a wancan sati, waɗanda suka saurari wancan karatu na wato tasirin turawan mulkin mallaka game da wato rukunan musulunci. Mun yi bayani kan tasirin su game da rukunan imani. Kenan yanzu sai aka zo zuwa ga rukunan musulunci. Wannan shine abin da muke cikin shi mun dan ɗauko bayanai sai lokaci ya muna halinsa. Kenan a yau in Allah ba mu iko za mu dan bibiye su ko da kaɗan na in Allah ya kaddare sun ƙare to za a shiga zuwa ga tasirin turawan mulkin mallaka game da almanahij al'ilmiya. in an ce manahijul ilmiya tsari na ilimi da kuma karantarwa sannan kuma za a zo zuwa ga wato tasirin turawan mulkin mallaka game da wato abin da ake kira al-mustalahat su kansu mustalahat kan abinda ake karatu kan shi sannan za a zo ga tasirin turawa mulkin mallaka zuwa ga an-nazariyat al-ilmiya sannan kuma da ƙarshe za a zo zuwa ga at-taqsimat al-asma wa taqsimat al-gharbiyya waɗanda abubuwa guda hudu suna daga cikin abubuwan da turawa suke amfani da su wajen bugar da hankulan da yawa daga cikin musulmai kai ba ma musulmai ba har ma wanda yake ba su baɗin ba ana iya amfani da waɗannan don saboda a cimma wata manufa ta duniya tunda su duniya ce take gaban su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya alaran isa rukunan musulunci ko shika-shikan musulunci guda biyar ne ko ba haka ba to don haka ayoyi sun tabbatar da su duk cikin alkur'ani zaka ga kalimar shahada akwai ta da kuma sallah da azumi da zakka da hajji waɗanda duka suna nan cikin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni tun da kalimar shahada innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ko ba haka nan bane to kuma Allah ya tabbatar da shi turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka lin-nasi rasula Muhammadur rasulullah sannan kuma salla wa aqimus salata wa atuz zakata zakka ta shigo azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ko ba haka nan bane to da haka dai waɗannan abin akwai su cikin alqur'ani akwai su kuma cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam in ka dibi hadisi na Abdullah ibn Umar wanda yana cikin sahihul Bukhari da muslimu umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah har zuwa karshen hadisi kenan tabbatattuna sanannuna a cikin addinin musulunci in ka ɗauki wancan hadisi na Umar radiyallahu anhu ne shi sahih Muslim yace fa akhbirni anil islam yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sala wa tu'ti wa tuqimus sala وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان إن استطعت إليه سبيلا على أي حال سننوني تبتتوني تو أما يا تورابا سكي يا كرمو game da rukunan musulunci tunda an ce rukunin abu shine tushen shi to kaga idan an ka ce rukunan imani an girgiza su imani mutum zai girgiza in an ka ce shika-shikan musuluncin mutum an girgiza su musulunci mutum zai girgiza shi yasa sai su yi ataken waɗannan tushen don saboda da sun cire masu ko sun ka maka matsala cikin su to an samu matsala fondation gida yanzu an ka ce fondation kin shi ta samu matsala ai gida samu matsala to haka ne suke so shi yasa dole kiyaye matsaloli na aƙida da imani da rukunan musulunci abu ne wanda yake wajibi kuma a kula da shi a kowane lokaci a kowane zamani a ko ina kuma kuma ga kowane mutum ko yaro ko babba ko da yaushe a yi tsaye saboda in tun musuluncin ka bai yi karfi ba imanin ka bai karfi ba yaushe kenan ka zan karan karmami kenan to wancan sati muna tare da malam muhammad sani mun ka kawo zancen kalimar shahada tana haɗu ne da la ilaha illallah wato murakkabatun min nafyin wa isbat la ilaha ka kore duk wani abin bauta anan har Allah ya shigo ciki domin la lafiya ce da jinsi sai ka ce illallah sai Allah subhanahu wa ta'ala to matsalar da musulmi suke fama da ita kalimar shahada kanta kanta da yawa daga cikin musulmi waɗansu su iya ta ba suna Allah ba yanzu ka ganin ko cikin kiran sallah wancan sati mun bada misali sai ka ji kiran sallah shi cewa la ilaha illallah to kaga la ilaha illallah kaga akwai matsala ina fata ana fahimta ta to sannan suna Allah shi dan bariki yana ganin bai iya cewa Allah Allah wannan ya mai wuya shi yasa an ka ce Abdullahi sai ce Abdullahi lai lai kaji Allah ya koma lai to musan kuna irin lai bane don cikin sunayen Allah ni ban taba ganin lai ba in faransanci na to can ka riƙe abinka amma ga yadda yake Abdullah suna ne wanda ake faɗa ma mutum in dai a musulunci za a faɗi shi Muna gane wannan da kyau. Eh, to, abu na gaba alaran isa game da sunan Allah za ka ga su turawa, an gane ko? Suna izgili da sunan Allah ta fuskoki daban-daban. Wani lokaci ta fuskar faɗa, wani lokaci kuma ta fuskar rubutu. Yanzu in ka duba ta fuskar faɗa, gashi nan mun gaya maka su ce abin nan. Ta fuskar rubutu sai ka iske an rubuta sunan Allah Abdush a rubuta Allahu dush in ce dush ban ɗaki ko salga ko toilet ana gane ni wani lokaci kuma lotus wannan abin papier hygiene wadda ake karce kashi da ita wasu kamfunna na turawa sai su sa sunan Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki sai mutum ya je sai wannan lotus yassa masu soyin lotus kin nan da kush ku yi hattara ku rinka bincike wani lokaci sunan Allah suke sawa a wannan wurin kamar yadda suke rubuta yin alkur'ani karami a sashi karkashin takalmi to yanzu kuma sai a ɗauko lotus wannan abin wanda ake karce kashi da shi takarda wannan ta abin nan sai a rubuta sunan Allah saboda izgili da ta'addanci muna gane wannan da kyau yawwa to mu aje wannan sai kuma mu je zuwa ga wato ta'addanci game da sunan Allah zaka iske turawa ba su damu ba in an zagi Allah ko an zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su to suke liberté d'expression mutum yana da izinin ya faɗi abin da ya ga dama tun da kaga irin abubuwan da suke faruwa yanzu akwai wani da a can ingila wanda yake ko ana ganin ko turai ne yake wanda yake zagin Allah yake zagin addini nan kwanakin nan kuma an samu wani mutum an ce nan dan Niger ne ba san ina ne yake ba an ce ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zaga ma tunda abu ne wanda yake tabbatacci to kaga irin waɗanga abubuwa su turawa suna neman irin waɗanga tsiraru su taimaka musu system ne nasu irin waɗanda mutane za tsiraru ne za a taimaka musu amma alhamdulillah rabbil alamin me yasa muke gode ma Allah Allah da kan shi ne ya ce ma annabi inna kafaina kal mustahzi'in mu mun isan maka da masu maka izgibi ba dai ba dai annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba ba bismillah ka tai ka tambaya a cikin tarihi wa ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai labari gamin tun daga su Abu Lahabin wanda dan family din su na Allah ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba so abu jahalin an gane ko ya sun ka ƙari to gashi nan kuma ka bibi zamani ka karanta tarihi Allah ya kyauta alaran ba isa mun zo akan wani biki da an kai kasar america wato a wani gari da ake kira los angeles los kamar suke abin suke sun kace abin da ake nufi da ita city angeles tana nufin angel angel da english tana nufin mala'iki garin mala'iku tunda angelus ya koma jam'i no. an gane ko no. angel yana nufin mi yana nufin mala'iki no. eh waka sun ka ce in ka diba akwai wani mawaki gawartaccen wani dan ta'adda ko mu ce wani gawartaccen mawaki sakare na kasar america ana kiran shi arkeli mm. eh akwai wata kuma tsoho mawaƙiya dun da yanzu ta riga ta tsufa ta rukuce ta lalace ana kiranta Celine Dion to sai suka haɗu suka yi wata waƙa tsakaninsu ka san in gawartacce haɗu da gawartacce tunda ita ya ƙasar Canada ta shi kuɗin ƙasar America sai an kaɗu sai an kai wata waƙa wai ƙaramin yaro ana riƙe da shi ana mai tausayi sunanta I'm your angel ni ne mala'ikin ka kai yaro wai ma'ana da mala'iki shi ke taimako ba sani ko an fahimce ni ba ita akwai wani babban mashhurin mawaki shi ma na ƙasar Faransa ana kiran shi garu garu a suna ne shi ma ya haɗu da ita Celine Dion sun yi wata waka an ɗanyi wani album da su sunan wannan waka Sullivan je glisse Sullivan na yi talallabiya saman iska kaga wannan ai hayaniya ce to ala ayyati hal Los Angeles sai an kai biki da an kai biki an gane ko wato na 2025 wannan bikin an yi shi ne na fitar da 'yan fina-finai na Hollywood Holy asalin shi kalima ta holy mun yi bayaninta in tana da L biyu ma'anarta daban in tana da L ɗaya tana da ma'ana daban holy tana nufin saint ko saint in yana da L ɗaya tsarkakakke shi ake cewa the holy Quran in an ka ce holy yana da L biyu to wani icce na da ake kira wato abun nan u ake kiran shi da faransanci an gane ko u u ba wancan u na ina zaka ba sai ka ƙara ash ka sa O, ka sa U, ka sa X. To shi ko wood, W-O-O-D, yana nufin katako. Kenan buwa du in zaka faɗe shi. To amma an ka ce wato iccen katakon wannan karamin icce mai yin flower ba shi ake nufi ba. Ya an ce Hollywood yanzu ya hita daga cikin wancan ma'anar ya koma wata ma'ana ta daban wadda ake bashi. Kasa akwai sans proper in ji su akwai sans figure in ji masu karatun faransanci to hollywood wani babban wato wani kamfani na wanda yake kasar america wanda yake kula da abin fina-finai shi yasa ai an ka ce da hollywood shina the american film the american film industry ko industry wato ma'ana gidan TV ne ko gidan kula da fina-finai ne na kasar America wanda yake kasar California to sai suka yi taro kwanakin nan sai suka yi taro wanda za a ba da tukuici ga manya-manyan waɗanda fina-finan su sun ka samu. To sai suka zo aka haɗe wani mutum aka ce ya samu lamba ko goma sha ɗaya aka haɗe wani mutum an ka ce ya samu lamba uku. An gane ko kayan aje ga na ƙarshe wanda ya samu lamba ɗaya sai aka kawo Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan Nikki Glazer 'yan ƙasar Amerika wata 'yan ban dariya ce wai don ta ba mutane dariya da sunan Allah za ta izgiri. sai ta ce the create the god wato create uh, the creator of universe ka san America, american english ta yi suke mai data creator of universe zero mention Allah wanda ya kirkira duniya wanda ya halicci duniya ya samu zero zero mention mention kenan ina fata ana fahimta ta sai an kai dariya an kai taɓi shi kenan an ji daɗi wai an wulakantar da Allah an wulakantar da sunan Allah ta ce kuma wannan ba abin mamaki ba ne paske ita Los Angeles sunanta Godless Town Godless Town God Allah less an angle tana ba da ma'anar contraire an gane ko ya an ka ce use da English utilize useless inutile abinda bai da amfani An gane ko? To God Allah, Godless abinda babu Allah ciki, ko ba a ma yarda da Allah ba ko ko su kontur Allah suke, sunanta Godless Town. Gari ne wanda ba a yarda da akwai Allah ba ko babu Allah ko ko Allah bai da komi ciki kwata-kwata ko ba babu Allah ma gaba ɗaya. Sai aka yi dariya aka ji daɗi. Dama wannan Los Angeles ko a America sun faɗa tana daga cikin jihohi na farko mafi hatsari. an gane ko gari ne wanda yake mafi hatsari yawa kuma jihar california dama ita ce jihar da ta fi 'yan luwa'i a kasar ma america ga yadda suke faɗa akwai wani babban mawaki na kasar america ana kiran shi tupac wanda an kace an kashe shi ya riga ya mutu wasu sun kace bai ma mutu ba saboda kaunar da suke mishi ina fata ana fahimta ta ai yayi wata waka game da wannan garin saboda shaharar shi california an gane ko to a nan me ya faru an yi dariya an yi izgiri da sunan allah shikenan magana ta riga ta kare yan awowi kaɗan tunda ba a wuce ban ce an kai kwana biyu ba awowi na tunda kwana biyu awa arba'in da takwas na ban ce an kai kwana biyu ba sai Allah ya nuna musu shi ke da duniya kuma garin Los Angeles ba komai bane ga Allah dama ba a jima ba yan kwanakin baya yan watannin baya Biden ya faɗa ya ce babu wata fawa a duniya da ta isa ta yi gaba da gaba da su su Amerikawa shikenan sai Allah ya nuna musu dama Allah ce wala in masathum nafhatun min azabi rabbik la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin shikenan Allah Isa sai wuta ta taso da wuta ta taso da teknolojikin su da dubara su da duk kayan hasashen su da duk abin da suka iya yi wutan nan ta kamaci ta kamaci abinda an ka bar musu sai ga masallaci tsaye komi bai yi ba tunda sun ce godless to Allah ya nuna musu na harko dai garu gidajensu dama waɗanda manya-manyan masu fina-finai masu jin daɗi na Amerika su masu manya-manyan gidaje suna can waɗanda suke taimaka ma 'yan ta'adda na duniya da irin su Isra'ila Allah ya kone gidajensu kuma Allah ya nuna musu Los Angeles tashi ta ba tasu ta ba don mi don saboda ga masallaci tsaye ga Hollywood ta kama da wuta manya-manyan gidajen 'yan Hollywood sun kama da wuta. Sannan kuma yanzu wa ya isa ya tambayi Allah ya za a yi. Inda yau wata ƙasa ce ta kaima ɗan Amerika guda hari. Ɗan Amerika duk inda yake a duniya in ka yi mai in ka taɓa shi kamar ka taɓa Amerika ne. Wanda shi ne ƙa'ida Amerika. To yau ga Los Angeles tana ci da wuta an yi asara ta maƙudan biliyoyi wa ya isa ya tunkari Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan yana tuna maka. Duniyar gaba ɗaya Allah ce in ka dibi rayuwar duniya inna ma matsalul hayatin duniya. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس الله Allah ya ce a maida ta kamar karan karmamiyon da an ka girbe ba komi dama sun taɓa yin irin wannan sun gina wani gida suna ganin sun kai babu wani gida na fina-finai da wani abu irin shi Allah ta do iska tornado ta yi gaba da shi to yanzu ba tornado ba Los Angeles kin ce gaba ɗai an ka ƙari da ita Allahu akbar to shi yasa duk da yanzu kuma wanga abu ya faru na wuta gashi nan eh, an- ana ta kawo wasu maganganu eh, dan jarida shi kawo nashi ra'ayi dan geography ya kawo nashi ra'ayi dan tarihi shi kawo na ba d- da yawan su ba za su yi imani ba kaji Allah ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin sai sun koma su yi a'a catastrophe natural wace tsiyata an kai ba za su yarda da Allah bane illa sai wanda Allah ya mara gaskiya ina fata ana fahimta ta Gaskiya.
to wannan kenan dama Allah yana kyara azzalumi wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allahu akbar حديث أبو موسى العشعري رضي الله عنه هنا في صحيح البخاري من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم الله شنا ما الظالم واتو دورين تالالا يقال شي حتى إذا أخذه لم يفلت in dai Allah ya kama shi to babu rin hita to yanzu Los Angeles sai mu gani yadda za a yi yanzu an ce ba ta Allah ba ce to Allah ya kore ta to yanzu kuma me za a yi da Allah Allahu akbar kuma shi na daga cikin sifofin Allah wala ya khafu uqbaha Allahu akbar Allah bai jin tsoron abin da zai biyo baya kai kai na kaka jin tsoron abin da zai biyo baya don ka san akwai waɗanda taba su gare ka bala'i na amma shi Allah bai da wanda in ya kare da shi ko yayi wani abu zai jin tsoron consequence Allah bai taɓa jin tsoron consequence ba Allahu akbar don shi ne ƙadirun ala kulli shai sannan kuma shi ne al'aziz sannan shi ne al-ghalib shi ne al-muqtadir shi ne al-qadir subhanahu wa ta'ala Allahu akbar to don haka wannan izina ce ga waɗanda suke ƙoƙarin izgili da suna Allah suna ganin komi ba za a yi ba wallahi su yi hattara hatta duk kafirai ka taika ɗauki tarihi kahin ba mu ba da misalai ga waɗansu nan waɗanda mawaƙa mu ma za ka iske suna ɗauka sunan Allah suna izgili da shi mawaƙa na ƙasashen duniya ma daban-daban da waɗanda aka tunanin sun faɗa ma da waɗanda ba ma haka da suka faɗa ba adawa mi sun ka nuna Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ard adawa sun yi girman kai a bisa doron ƙasa wa qalu sun ka ce man ashaddu minna quwwa kai kana zakkuwa kana muna wa'azi wasu na ce ma annabin su ina fata an fi annabi hudu kenan Mm.
man ashaddu minna quwwa wannan yafi waye fi mu karfi haka zo kana muna zancen eh, eh, waye in ba mu yi imani ba kaza za a yi kaza za a yi waye fi mu karfi kana zancen wani abu in bala'iku na kasa takawa da su ko Allah su hito ai gaba da gaba Allah ya ce a walam yarau Mm.
anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa busan cewa Allah da ya halicce su yafi su karfi ba wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ce suna suna musun ayoyin mu to ya Allah yi da su fa arsalna alaihim rihan su Los Angeles fa arsalna alaihim naran Allahu akbar eh Eh, su kuma waɗanga fa arsalna alaihim rihan iska ce sarsaran wasu ka ce mai tsananin sanyi wasu ka ce mai tsananin zafi fi ayyamin a cikin waɗansu kwanaki nahisatin ko nahsatin kira'o'i ne guda biyu Mm.
ko in ce la- lafazi ne na karanta kira'atin guda biyu Na'am imamu nafi da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibnu al'ala da imamu yakubu sun karanta nahsatin sun yi wa ha'un sukuni kai hatara Na'am su ko sauran qurra din sun karanta nahisatin Mm. da kasra da kasra Na'am.
to me bambancin su ka koma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun ka gama ganganu daban-daban sai kanka ya ciwo Allahu akbar ina fata na fahimta ta sun ka ce in an ce nahisatin yana nufin ala nisba ma'ana zu nahisatin ma'abuciyar shu'umci ce babu alkhairi tare da ita ina fata an fahimce ni in an ce kuma nahsatin a qira'a ta su imamu nafi yana matsayin sifa ne to asalin shi a ce nahasatin ne sai an ka ce nahsatin an kai sukuni domin lugal arabiyya wani lokaci abin da yake da sukuni ana mai fatha abin da yake da fatha ana mai sukuni kenan sifar ta ce ma'abuciya shu'umci ma'ana tana ɗauki shu- wato iska ce shu'umamma Allahu akbar Allah ya kace kace da su duka Allah kuma ya bada labarin yadda an kai da su a cikin surori daban-daban na alkur'ani mai girma Na'am.
musamman kaga cikin suratul haqa Allah ya ce kazzabat samud wa adun bil qari'a fa amma samud fa uhliku bit taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya التي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية التي فهل ترى لهم من باقية Allahu akbar kaga Allah subhanahu wataala ya ce wato samudawa da adawa sun karyata game da kiyama Allah ce fa amma samudu fa uhliku bi taghiya su samudawa an halakar da su da taghiya an gane ko ita ce wato tsawa kenan dama munasaba ce kuma akwai munasaba lafziyya kazzabat samudu bi taghwaha kaje taghwaha zirahin su fa amma samudu fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin su ko adawa an halakar da su da iska ba suna takama da karfi ba sarsarin mai tsananin sanyi ko zafi atiya ba fa a tau an amri rabbihim ba sun yi girman kai to atiya ita ma iskan nan mai jin kanta ce asalin shi tana nufin girman kai mai tsananin karfi ce sai Allah ce sakharaha alaihim Allah ya hore ta akan su bai ce sakharaha lahum ba alaihim dan ta halakar da su ne sakharaha alaihim sab'a layalin kwanaki wato dare takwas dare bakwai wasa ma ta ayyamin da yini takwas ayyamin husuman jere Allah ce fataral qauma fiha kaga mutane a cikinta sur'a kwakwance jam'i ne na sariya ka annahum a'jazu nakhlin khawiya ka ce iccen kututturen dabino ne wanda an kararake shi da tantiki bai da komai ya hwadi iska ce za ta ɗauki mutum sai ta jijjiga shi ta jijjiga shi ta girgiza shi sannan ta raba shi da ƙasa ta yawo da shi ta jujjuya shi ta buga shi ga ƙasa pam sai shi hushi kamar kwaɗo hanji su hito ta waje an ƙare sai Allah ce fa hal tara lahum min baqiya kaga wai asalin magana fa hal tara lahum baqiyatan ne amma saboda ayi ta'kidi an gane ko nan magana sai an ka ce fa hal tara lahum min baqiya shin kaga mutum guda da ya saura daga cikin su Allahu akbar su da lokacin nan sun tashi aiki an tashi sun tashi aiki ba su ba har da garin su to dammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum ina fata na fahimta ta dan haka fa hal tara lahum min baqa kaga wanda yayi saura wanda hossara ce zaka ce kaga dan sauran su ko ko kai kai hossara irin ta malaman wa'azi bisa ga masu wa'azi bakin kwalta ko bakin kasuwa fa hal tara lahum min baqiya shin kaga wani dan iska da yayi saura daga cikin su wani dan iska ka san wani malami ana fassara hadisin nan na abin nan na Bukhari wanda ake cewa akwai khamsu fawasiq waɗanda yuktanna fil hilli wal harami akwai fawasik sai a ce akwai fasikai dabbobi fasikai guda biyar waɗanda ana kashe su ko cikin harami ko ba cikin harami tunda an hana kashe dabba da ke cikin harami sai wani malami ya ce a fawasik an ka ce fasikai ce larabci da an kai ku ce akwai ƴan iska guda biyar eh ƴan iska to ka gani dai don haka ashe izgili da suna Allah ba abu ne mai kyau wanga ko misalai ne suna nan daban-daban ka karanta alqur'ani da kuma sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tarihin ma duniya irin yadda Allah ya kari da wani kangarere ba wani wanda ya buwaye Allah ba in ma kana tunkara ubangiji wallahi kai abin tausayi na muna fahimtar wannan da kyau to sai mu zo nan mawaka zaka iske suna wasa da sunan Allah wasa da sunan Allah kuma ko cikin sha'ir na al'arabi zaka iska ko waɗanda suke izgili da sunan Allah akwai wani sha'ir da yazo iska wani sarki yake yabon shi yake cewa ma shi'ta la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta al-wahidul qahhar yace ma shi'ta abinda kake so la ma sha'atil aqdaru ba abinda kaddara ta kaddara ba ba abinda Allah kaddara yake gudana ba sai dai abinda kake so yace fahkum kai hukunci fa anta al-wahidul qahhar kai ne wahid makadaici al-qahhar marinjayi shin hada dan adam za ka yi ma irin wannan yabo ka sifanta shi da sifofin Allah muna gane wannan to sai ka iske mutum jahili mawaki wani lokacin ma ba jahili ba amma yana wasa da sunan Allah cikin waka wannan kuma abu ne wanda an same shi an gane ko to bari mu hara da namu na gargajiya gida ma ai zaka iske masu waka suna harawa da sunan Allah sai ka ji su hara kuma da sunan Allah wake daban waka daban in an sa abin kida ya zan waka wake shi babu matsala a sa sunan Allah wake irin wanga na baki amma in an sa abin kida to ba a sa sunan Allah don izgilina wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa ina fata an fahimce ni su rikon ayoyin Allah cikin ayoyin Allah akwai sunan Allah da wani bai ce bai ji an ce ismin Allah ba cikin ayoyin Allah akwai sunan Allah to ka su yi izgili da sunan Allah wannan bai dace ba zaka iske su kuma cikin mawaka daban-daban dauki mawaki wanga na wajen Sokoto nan ko Kebina dan bando da zai fara waka shi sai ya ce rabbani jallaka kama min kaga rabbani daga kamar yana nufin rabbu na sai ce rabbani alhali rabbani wanda an ka danganta zuwa ga Allah amma shi Bahaushe ya ce rabbani Allah yake nufi amma asalin kalmar ta rabbani ba tana nufin Allah ba mutumin da an ka danganta zuwa ga Allah walakin kunu rabbaniyina yace jalla ka kama min kaga nan da Allah shiki tun shine jalla wa ala wannan bai dace ba cikin waka muna gane ni akwai wani mawaki nan tsakanin maradi da katsina ana kiran shi ɗahiru kakkaɓi wanda ya maɗan shayi waka da zai fara waka shi da suna Allah ya fara ya ce ya bismillah rabbana Allah ya Allah sarkin da ya yo mu Allah mai tutiyar mulki Allah ka kiyaye bayanka mai tutiyar mulki ina na wai kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha shine Allah mai tutiyar mulki wannan bai dace ba mawaki in za ka waƙa ka in saƙon Allah za ka yi ba sai ka sa sunan Allah ba nan cikin Nijar in ka dawo muna da su har mawaƙa waɗanda ga yin waƙoƙi irin na zamani za ka iska akwai wani mawaƙi sura guda ya kwace harkonta yake waƙar shi na shedanci wai ka ji la ilahi quraishin anniya kowa ta bi shi ni ma tautabi ni ta wata arziki ce la ilahin quraishin wai la ilahin quraishin wai wai li ilafi quraish ita ce izgili da ita a cikin waƙa cikin mawaka ana samun waɗanda suke yin irin wannan izgili da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala don haka ai hattara muna ganewa to Allah mai Isa bari mu aje sai mu tai zuwa ga bangare na biyu na kalmar shahada Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam annabin Allah ne nan ma cikin kiran sallah sai kaji ya ce Muhammada Rasulullah Muhammada Rasulullah ina ko Muhammada Rasulullah Muhammadur Rasulullah an kace in baka iya hoɗi ba kai yanzu ka shekara hamsin cikin duniya sittin kana musulmi ƙasar musulmi baka iya hoɗin suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baka iya hoɗin suna allah ba ka tai kabari duk ka ƙare yawon duniya da dandi da shashanci duka gaba ɗaya baka iya kalmar shahada ba kuma ka zo lahira ka ce ma allah ni baka iya kalmar shahada ba baka iya fatiha ba kuma ka yarda ka shiga kabari za ka yi bayani to kaga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musulmi saura ba su iya faɗa ba na biyu kuma ina fata ana fahimta ta shine cewa izgili da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan musamman su turawa suna yin wannan zaka iske turawa kahirrai na turai sai ka iske sunan dabbobin su suke samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama Muhammad ba su ya Muhammad Muhammad ne suke cewa Muhammad Muhammad Muhammad sai ka iske wai mutum ya ya siyo kari cikin turawa wai ya samu suna Muhammad sun da in yana kiran shi Muhammad ka san ko ne kare da ya saba da wannan sunan kiran yanzu da an ce Muhammad sai ka kari ya taho izgirin da suka da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin gidajen su kenan Muhammad Muhammad yanzu kuma dan baliki zaka iske wani mutum ya karanta Faransa wai bai ce Muhammad sai ka ji ya samu dane Muhammad Muhammad ya samu dane Muhammad me Muhammad izgili da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai dace ba kuma wannan har cikin mawaka na gaya maka zaka iske sunan izgili da sunan wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani mawaki da ake kira Alfabulan D dan kasar Cote d'Ivoire na Ivory Coast ya taba cikin wata waka shi da kalmar shahada wai la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha illallah Muhammad shi wa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah
To asalin shi musulmi ne. Eh shi sun ce asalin shi musulmi ne. Ka san cikin mawakan Cote d'Ivoire za ka samu akwai wanda musulmi shi alfa alfa ai da jin suna alfa mallami kenan. Alfaqihu na an ka ce ma alfa. Ka fahimta? Eh to Blondi kinan sun ka ce kakan shi na da ya tsuwa babu hakura bai iya faransai babu alfa bandina yake cewa sai sun ka ce wai alfa blondi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah sai an kawo waka karam nan ma mawaƙanmu sai ka iske sai an kwaɗi sunan Allah sannan a buga a fara waƙa to wannan bai dace ba akwai tiken jafa koli shi ma wani mawaƙi ne daga Cote d'Ivoire ya yi kiran wai da kiran sallah yadda yadda yake nuna a ta kiran sallah sannan ya kawo la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ina wanga shi ma musulmi ne shi tiken jashi musulmi ne shi ma ina fata ana fahimta ka waɗanda ba musulmi ba daga cikin su cikin Cote d'Ivoire akwai irin su Jos Kezo Jos Kezo shi wannan ɗaya daga cikin suna suna ganin kamar ba musulmi ba ne. Amma shi ma cikin wata waƙa ta shi ana zargin ya faɗi sunan Allah. Ka san Joske zo ana ganin da ya taso ya samu ƙiyayya da sauran. To waɗanda ya taimaka masa sai sun kaso su kashe shi. To shi na sai ya testaman shi ne wato testaman shi ne kamar abin da ake nuhi wasiya. Ya ce ya de gens ya ce incroyable ya ce mais est vrai. Mais c'est vrai. Wato abuna wanda ba za ka taɓa tunanin shi ba amma zai zuwa. Ya ce ya de gens à qui j'ai permis pour gagner beaucoup d'argent. Il dit, mais aujourd'hui, pour me remercier, il veut me faire assassiner. Il y a des gens que j'ai euh, permis pour gagner beaucoup de fric, mais aujourd'hui, pour me remercier, il veut me faire éliminer. Il dit, à comment t'as de thème à son ka samu kuɗi ya ce yanzu kuma don sun gane kom jinibi fili tun da sun gaban da bukata zuwa gare su suna so in koma yaron su ya ce suna son su kashe ni na fata ana fahimta ya ce mes chers amis je sais que vous m'aimez et moi je vous aime si ma mort ne vous semble pas claire trouvez le coupable et vengez-moi evanji muwa ya ce ya kuma soyana na san kuna soyana da sun ku in kun kaga mutuwa ta tabbayyana bata bayyana gare ni ko daidai ba kashe ni an kai yace to ku nemo duk inda shi ku larabo shi ku hallaka shi to cikin wata waka da yayi sunanta Joli Bebe to cikin ta na ake zargin ya haɗi sunan Allah wasu sun ce ya haɗi sun ce ba su haɗi ba shi dai wannan dai wata waka da an kai Joli Bebe wanda yake cewa mama je mal protege moi inda yake cewa layi layi layi layi layi layi wasu sun cewa da cewa na yi layi layi layi layi layi layi wasu ka ce ya ce layi layi layi layi layi layi layi wai la ilaha illallah la ilaha illallah bob mali uban yan rege gaba daya akwai wata waka da sun kai zaton ya hudi sunan Allah ba Allah na hudi because god sunan Allah da english god ne wata waka da yayi wanda ya zagi turaye kace kace da su ya nuna mahaukata ne azzalumai ne wanda yake cewa them crazy crazy kamar mahaukaci mm. to cikin ta da ke cewa we got to stay alive ya kamata mu tsaya mu haɗu shine we got to stay alive sai suna cewa ya ce we got to stay Allah ba Allah na yace ba mm. in ba ka je Ingilishi kuma makaranta ku ya baka eh kuma makaranta Ingilishi ba makarantar mallamai ba mallai in baka zo mai da kawai ba da Qur'ani shi na korarka in faɗa ma gaskiya to kaga dai a takaicen takaitawa isgili da sunan Allah in ka diba ko mawakin kasar askiya mu dibu mawakin kasar Mali na Mali na ya yi wata waka cikin waƙoƙin shi cikin wani album da hiddo wanda Lezegal de Mali wai yake cewa ya bani Adama cikin wannan waka ya bani Adama wal qanitati wal mu'minati la wahdahu la sharika la wai yana wasa da sunan Allah subhanahu wataala ha kuma ko wata waka da yayi sunanta circulation de Bamako yace a'udhu billahi wani burki na aka sai kaje kosh sai yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim circulation de Bamako wai circulation de Bamako yayi mawaka to wallahi duk iskancinka kai ka kari inna inna rabbaka labil mirsal in duk zaka izgilinka wallahi ka kasa Allah ciki Allah ya kyauta to Allah ramma Isa mun dan samu abin da mun ka faɗa game da kalmar shahada yanzu kuma za mu tafi zuwa ga abu na biyu sai sallah sallah tasirin turawa game da sallah nan ma akwai matsala abu na farko abin da zai bayyana gare mu shine coronavirus nan baya bayan nan coronavirus da ta zo sai an ka ce ana iya zuwa kasuwa a yi ciniki da maza da mata duk a cakuɗa zahi da gumi shi bugi mutane ana iya zuwa service amma sai an ka ce masallaci ita sallar juma'a kwata-kwata a bari kai zuwa ba masallaci an ka ce a bari ko ko ku tahi sai a yi sallah tsakanin mai sallah da sallah metr ko metr biyu shi na wani ina ganin balarabe ya ce inna salatal mitrain wannan sallah ta mitrain ya ce Allah bai san da ita ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san ita ba me yasa saboda wasa da hankalin mutane kai hatta da mai sai da giya a kasashen gwarawa ina ganin ko Cote d'Ivoire ne ko Senegal tunda witter zuwa 18 sai a ce ku shiga su kuma kasan kasashen gwara galibi daga bayan la'asar na har zuwa dare kaso giya take tashi to yanzu su ko witar dizuitar na lokacin da suka sai da giya na an kace da daddare an ka hana sai ce to shi tambaya gare shi wai ya ce wai ita coronavirus coronavirus wai karhe takwas kwana take yi sai karhe shida na mare tana take tashi daga bacci kuma duk mutane gar sun kace a dauki san metar fa alarma isa babu wanda an ka kai ma amarya babu wanda adda mata duk cikin doktorin duniya wanda ya san metar tsakanin shi da ita ni ban jiya To, kaga wannan hanya ce ta aimuna tasiri game da addini, dama Allah ce wa aqimi salata li zikri. Kuma sun so ayi yaki ne kasashen musulmai. Tunda in mutane gwamnatoci suka yarda da wannan, ku kuka ce ba ku yarda ba. To kaga ni za a yi. Sai a dauko ƴan sandan ƴaƴanmu ne, jami'an tsaron ƴaƴanmu ne, su zo su iske mu ko ba a yi yaki ba a ce mutum ya iske warin kakan shi a masallaci yana sallah. Ya jehwa mai kilmojin kuma ya budake shi da santir belt. Kasan wannan abin bai ba. to kaga tasirin wane ne mu san coronavirus ba akwai wani dan Najeriya ma da lokacin coronavirus shi kiran yaro yayi yace a zuba mai ruwa an ka zuba mai ruwa wanke hannu tunda an ce in an wanke hannu nan aka samu ta sai da aka wanke duniya tana gani ya sha yace to na jiran coronavirus ta taho kuma mi an kai ba ai komi ba to dama suna dan lwatsa kuda to sai ga kuma kiran sallah dama turawa yana daga cikin abin da ke tada musu hankali kiran sallah Allahu akbar idan da kaka ji wallahi karhi gare ta yanzu in ka buga Allahu akbar cikin France da yawan mutane suna wacewa saboda tsoron Allah ake wannan kalmar suna jin tsoronta to shikenan yanzu kaga inda sun kawo wannan iskanci a kasashen musulmai kaga a kasar turkiya sun ka zo harko sun ka hana kiran sallah da larabci sun ka ce a rinka kira da yaren turkiya to mu ma in an doke mu sakar karu sai a zo a ce a daina yi kowa shi da nagarin su ina fata na fahimta ta sun kaga wannan bata kare ba kaga sun ka tai tunisi suka yi tasiri game da kiran sallah da sallah irin su maroc irin su yanzu kuma abin hayya kai har saudiya tunda yanzu kai namanta misra a shekara a shekaru na dubu biyu da wani abu namance shekarat aka ce wai kiran sallah ya yi yawa a babban birnin misra kair ba wancan kair na zuciya ba kair wanga kair na babban birni alkahira ta suka ce ma abin nan suka ce masallacin juma'a ina ganin kusan dubu biyar ne a cikin kair a wannan lokaci dubu biyar sai sun ka ce kiran sallah ya yi yawa amfagai wai kaji sunan allah amfagai sun ka ce yanzu wai matakin da za a ɗauka a cinci waɗansu masallatai kawai cikin suna za a kiran sallah ko ko wai a samu wata na'ura duk masallatai su samu na'ura sai a yi programming na'ura shi kenan da lokacin kiran sallah yayi sai ta yi an yi programming ta sai ta yi kiran sallah sai a sarki da lokacin kiran sallah yayi to ina hukuncin ladanai ina ladan ladanai da za a sa na'ura ta yi kiran sallah to in ta yi da programming wa ta yi kiran sallah karhe goma sha biyu ta yi mana kiran sallah misali ana sallah karhe ɗaya da abu ta zo ta yi mana kiran sallah karhe tara mu tashi mu yi sallah karhe tara me ya kuke nufi addinin nan na Allah ne ba naku bane ku bar muna mu mun yarda da addinin mu za mu yi ku ku tafi ku yi abin da kuke so za mu ga muku dai na ku kuskure na in kun karba to in ku karba ba a riƙe wantaziru inna muntaziru za a haɗu gaban Allah to kaga suka kare wannan Tunisi an ke ba da labari farko farkon lokacin mulkin Burgeba da aka tsananta ma masu addini ka san da Tunisi sai da an ka kai inda baka sallah a masallaci biyu masallacin da an kai a restaurant sunanka an kai saving din sunanka nan ne zaka je kai sallah baka isa ka tayi wuri kai sallah ba kuma in kana sallah biyar a yini a lokaci to sai an sa ajan secret sun bika saboda tsananin addini yayi maka yawa yanzu tun da turawa suna ganin an samu masu dan sako-sako a ƙasar Saudiya ka fahimta masu ganin cewa ya kamata a sassauta to bari a shigo da waɗansu abubuwa yanzu kiran sallah an ce to duk masallatai su rage volume kashi talatin wato ma'ana kashi sittin cikin wato an kasa kashi uku a rage kashi biyu a bar kashi ɗaya dama yanzu an kawo dokar ban sani ba ko sun tabbatar da ita cewa ba wanda zai yin karantarwa ta alkur'ani a cikin masallatai na saudiya sai dan saudiya to dan saudiya mai kwana cikin ac mai miliyon 100 ko 200 cikin akawuntin shi yana hawa motar miliyon 50 shi zo shi tara yare shi karantar da su qur'ani muna baƙaƙen da bamu damu ba in ka samu jikkakka ɗari alhamdulillah kai akwai wani ko ba a shi ko da bai na karantar ɗayan mutane alqur'ani kuma abin yana ci gaba kenan ana son a kama alqur'ani a tak a cikin mi a cikin ƙasar saudiya wannan shi ne abin da suke kwarare mana muna ganewa shi kiran sallah alama ce ta gari na musulmi ne kadiba cikin sahih muslim akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo ga gari bai kai musu hari yana jira har asuba ta yi da ya ji an yi kiran sallah shikenan ba zai kai musu hari ba musulmi ne a gure to mene ne ake nufi da a to kiran sallah a dan wani muku muku ayi wata dubara ko ko a ce muku a'a wai yanzu tura sun kace ai sun ga wai sallah ana Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamidu wai kamar isport na wai ka ji sallar sport ce yanzu in ma in ka tai kai gudu da sahi 30 minutes ka yi shofen jikinka shikenan akwai so akwai so an hotel akwai gymnastic da ka yi su shikenan ba ba sai ka yi sallah ba wai sport na sallah ta kuma sport waya ga maka kai kai kana annan kana kana mutu tai kai ta gudun ka mu dai muna nan muna bauta ba Allah subhanahu wataala mun gane wannan to tasirin turawa game da sallah wanga coronavirus kowa in ka ɗauki wanga misali duk wanda ya zamani ko kusa kusa ya sa abin da coronavirus ta haddasa sallolin juma'a da dama an ka an ka abin sai mu je zuwa ga abu na uku alarmu isa kan lokaci shi muna halin sa abu na uku shine wato zakka zakka zakka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aqimus salata wa atuz zakata in ka diba galibin qur'ani yana shahe maf'ulun bihi na biyu na zakka. Wa aqimu salata a tsaye da sallah sai mi wa atu zakata ku bada zakka ata ya ta'adda ila al-maf'ulaini maf'ul biyu yake bukata wa ata al-mala ala hubbihi sai ce zawil qurba to amma wa atu zakata bai faɗi wa za a ba ba hadafa al-maf'ul a'a in an ce hasbul maf'ul yadullu ala al-umum to yukhassas bi qarina aw bi dalil in an samu dalili sahihi sarihi sai ai takhsisin shi ba kowa da aba zakka ba kowa ce a an ce ba kowa zakka wa atu zakata huzima al-maf'ul duk wanda kaga da maka da ba zakka hadda matakan yanka ba haka nan bane nan wanga maf'uli ko da mun ce hasbul maf'ul yadullu ala al-umum inda ba'd al-usuliyin to amma yukhassas bi dalil sai Allah ce innama sadaqatu a cikin suratul tauba lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil sune mutun asnaf guda takwas nau'i guda takwas da Allah ya ce a ba su zakka to idan muka zo an rama Isa saboda lokaci bai da yawa a gurguje ina ne turawa suka yi tasiri game da mi game da zakka su ne nake so in danyi bayani don akwai wata banna cewa cikin tsarin musulunci babu tsarin tattalin arziki ya fadi economy and islam wannan za mu zo can cikin in an kai tasirin turawan mulkin mallaka game da tattalin arziki a duniya can ya kamata a yi bayani shi in akwai rayuwa amma nan yanzu abin da kamata mu bayar shine wani irin tasiri ne turawa sun kai cikin zakka tasirin turawa game da zakka babba yanzu wanda ake gani shine suna son su yi frene su taka ma ayyukan musulunci burki da masu kuɗi a ƙasashen larabawa idan suka fitar da zakka za su kira talakawa musamman zaka iske waɗanda a ƙasashen su da kuma waɗanda a baƙi duka a raba musu dukiya akwai balarabin da zaka iske dukiyar da zai fitarwa ta zakka maƙudan maƙudan miliyoyi ne wani lokaci kuma sai su buɗe ONG sai a zo a gina gidan likita a gina masallaci a siyo littattafai a rarraba ma ɗiyan musulmi munazzamat alkhairiyya sai amerika ta ce to yadda za a yi a taka ma wannan abin burki a ce duk wanda ya ba mutane kuɗi ya taimaka ma talakawa ko ko ya ba da kuɗi aka je aka gina wata makaranta a wasu ƙasashe sunansa ɗan ta'adda mai finansen terrorism da an ka ce ana duk yanzu mai kuɗin da ya saki ya bada kuɗi a zo a gina masallaci in bai annaba wallahi an badda shi har abada kenan
tunda Amurka ta yi magana sun yi magana sun ce financing terrorist su suna da izinin su bude ONG kasashen mu su suna da izinin su kawo proje a cikin kasashen mu saboda sun ga cewa waɗannan ONG za su taimaka ma musulmi su wadatu da su talakawan musulmi kenan bare a kirkiro abin da zai nuna wannan abin ta'addanci na ake taimakawa kuma an san wa yake kera makamai ya ba yan ta'adda kuma wa yake finansan yan ta'adda wa yake ba su labarai amma an kiya shi yasa masu kuɗi yanzu Saudiya da sauran kasashen Laraba ba su yi da su fitar da zakka hamma wani lokaci zaka iske wani mai kuɗi ka san laraba suna da abin da ake cewa gumama ka san gumama ko gumama ba gumama bace asalin shi kumama ne kumama shine shara to kayan su zaka iske mawadata galibi da sun sa kaya wani lokaci kan gaba ɗaya sai a zo a kwashe su sai a zuba cikin shara to shine ake cewa gumama suna aka dan samuwa a ciccinto masu kyau dinnan agogi ke a kawo kaga muna ana tayin abin da aka gama ala ayyati hal wasu daga ciki nan suke ɗaukar suturarsu an gane ko sai su rinka ɗiba zakka suna kaɗawa ciki sai ɗauki kamar yanzu misali dolar dubu biyar ko dubu goma sai sa cikin goma ba sai ya yi suwa can in an kai kwana biyu sai ya ɗebo su tunda ya san talaka ɗai ke zuwa can ya ɗauka kaga sun yi mana tasiri wani ya ce a'a tura usi tasiri game da zakka ba wai gaya maka inda waɗannan mutane suna fitar da zakka larabawa a ce su ba mutanen su mutu su har saura su turo kasashen mu waɗanda ake taimaka ma fi sabilillah a taimaka musu kai tsammanin kada ba a rage waɗansu abubuwa ba to sun hison kullum ana cikin matsala don saboda su shaƙe mutane sai sun mutu mu aje wannan alaran isa mu tai zuwa ga abu na gaba kafin lokaci shi mun halin sa sai azumi da Allah ya ce ya farlanta azumi sai turawa suka kirkiro wata tsiya Allah Isa suka nuna ai shi azumi ai shi azumi zama da yunwa ne shi ko in mutum ya ini bai ci ba yana mai provoking estoma yana mai provoking diabetes yana mai provoking tension yana mai provoking wace tsaya kai yanzu tun zamanin kai ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi tun gabanin manzon Allah sallallahu alaihi aka azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun duk miliyoyin mutanen da sun kai azumi tun gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau duk azumi bai sa musu tension ba da diabetes da estoma da wace tsaya sai kai kuma Allah ce ayyaman ma'adudat yan kwanaki kididdigaggu ka yi su ka samu lahiya kuma ana nan ana taya alaran isa sai lamari ya ɓaci ka san in mai an ka ce in kura na yawo kare na yawo wata rana an gamu an ka ce rana ɗari ta ɓarawo rana guda ta mai kaya sai ga an kai reshen shi europe sai an ka gano ina fata ana fahimta ta masu yin azumi ko azumi yana ɗauke da wani babban magani na cututtuka da dama da ke cikin jikin ɗan adam kai ana nan ana nan sai an ka samu wani profesa a ƙasar japan da ya yi bincike kan wato abubuwan da ke sa adam shi samu lafiya sai ya gano azumin nan na alhamis da landi yana daga cikin abin da ke kashe wata cuta a duniya kuma ya ba da prev sai da an ka ba shi pre nobel to kai ka zo ka ce azumi matsala na kaza kaza kaza kaza sai da fa turawa suka nuna fa a wasu kasashe na laraba ba na so ina faɗin sunan kasashe fa an ka zo an ka ce wai azumi shi na rage tattalin arziki na ƙasa saboda ba a cin abinci da rana don haka ya kamata gwamnatoci su yi kokari a sa mutane su bar azumi saboda da rana ekonomi in ba a haka ekonomi za ta bese a samu matsala kasashen laraba Allah ya sa ga ka an ka zo an ka kirkiro wannan kuma yanzu ga ramadan na kusa da mu ramadan zai kusa da mu ana mai isa yanzu duk wani wanda bai son ya yi azumi ka tafi mutum cikin AC bai iya azumi mun san akwai masu rashin lahiya na gaskiya Allah ya san kowa amma waɗanda suke kirkiro baka su rashin lahiya na ƙarya yanzu ba an ce baka sauran wata ɗaya ba za ka iske an kirkiro matsaloli daban-daban na ƙarya wani mai estoma yanzu a ganin estoma wani diabet wani hita shiga wani professor ya ce rubuta min takarda ka san ka a gane ni sai da shi wanda ya rubuta ma da kai in kuka tai lahira za ku ba da labari ina fata ana fahimta abu na ƙarshe tun da lokaci ya muna halinsa sai kuma aikin haji aikin haji abu na wanda Allah ya farlanta shi kuma wanda bai yi shi ba ba a kafirtar da shi amma dai har ya shiga cikin nau'i na kaba'ira wadda kufurin duna kufur walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin malamai suka ce taglifi ne an kai muna ganewa to amma turawa sun san wuri na wanda miliyoyin musu duk duniya babu taro irin na aikin hajji kuma musulmi za su taru da sojojinsu da 'yan siyasansu da mailimtansu da malamansu a tattauna kowa ya ba wani labarin yankinsu da matsalolinsa kowa ya ba wani shawara amma yanzu sai an ka kirkiro korona an ka hana aikin hajji yo ai ba yau na aka fara kirkiro wa teknik da za a hana aikin hajji ba an hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram sannan a cikin ma'ida Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram kaga an saddukum don sun kange ku to qira'a ta ibnu kathir da abu amr in saddukum in sun tare ku kenan zuwa gaba ma Allah ya san za su iya shirya gama kida tunda in shar'i ta yana ruwa abin zai iya faruwa gaba sai aka zo aka hana mutane aikin haji shekara da shekaru ko mu ce shekara biyu an kai mutane duk yan ajan sun kai ta amsa kuɗin mutane mutum ya aure ya lissafa riba har ya kashe kuma an zo an ce babu aikin haji kaga an kada da yawa daga cikin mutane cikin reponder da suka ce mai reponder muna ganewa to aikin haji kuma yanzu dubara da sun ka ɗauka shine an maida shi wai yanzu a ɗauki aikin haji wani abu a ce wato tourism siyaha wai yanzu minister sauran kasashe fa ministerkin da ke kula da aikin hajji fa ministan ta tourism kuma yanzu can ana so a ce alhaji wa siyaha daga baya a cire hajji din shi wanga ibada ne ba tourism bane ba yawon shakatawa bane ya kamata mu fahimci abinda turawa suke rihi da wannan har suna cewa wai mu musulmi muna cewa muna bauta ma daki yadda su ma suka bauta ma wasu abubuwa wai sun ce makka ai daki ake kewaya ana bauta mishi alhali Allah subhanahu wataala yace falyabudu rabba hadal bait ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin ba ɗakin za ku bauta ma ba saboda lokaci ya yi halinsa abinda nake son in karkare da shi a ƙarshe don akwai bayanai game da waɗannan shika-shikan musulunci da waɗansu abubuwa shubuhoyin suna da yawa illa abinda nake son in ci da rukunnan musulunci da rukunnan imani su adiba cikin addinansu suna karantar da waɗanga abubuwa kuma su karanta suwa a cikin kiristanci da cikin yahudanci akwai imani da Allah suna karantar da shi cikin bibul a nasu tsari mu don mina ba mu karantar da 'ya'yanmu a cikin kiristanci akwai imani da bible in attaura ta kai imani da attaura in yahudi na in kuma kirista ne kai imani da attaura da injila kamar yadda suke cewa a wajen su dan mi mu abba a bari mu karantar da 'ya'yanmu qur'ani ko mu yi sakaci da karantar da 'ya'yanmu waye isa ku ku karantar da ƴaƴanku littafin ku ku ce babu karantar da su al-imanu bil kutubi wal mala'ika dibin Los Angeles, Angeles kin nan wa mala'ika na, su cikin addinansu akwai mala'iku, cikin Yahudanci akwai mala'iku, cikin Kiristanci akwai mala'iku, dan mi ne mu ba mu karantar da ‘ya'yanmu zancen imani da mala'iku. Wal yawmil akhir ranar ƙarshe cikin Kiristanci akwai kiyama, cikin Yahudanci akwai kiyama, cikin Musulunci akwai kiyama, wa zai hana a karantar da kiyama? Sannan akwai al'imanu billahi wal yawmil akhir wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. A cikin Kiristanci akwai imani da manzanni. tunda sai ka imani sauran manzanni da sun ka gabata a cikin yahudanci haka mu dammi ne ba za mu karantar da ƴaƴan ba aqidar imani da manzanni sannan kaddara su sun ce ba su yarda da kaddara ba amma baturi ya yarda da kaddara tunda cikin yaren shi akwai destin da yake cewa destin to kai ka karantar da ƴaƴanka destin a philosophy a wani tsikiya mu ka ce ba mu da izinin mu karantar da ƴaƴanmu destin haka kalimar shahada su akwai abin da aka faɗi a cikin kiristanci da yahudanci mu ma akwai abin da ake faɗa a cikin musulunci sallah akwai prayer yadda ake shiga coci ayi sallah coci ta ta abin ga iglis ta kiristoci ta synagogue shine wurin bautar yahudawa akwai yadda suke zuwa su yi tasu sallah me yasa mu ba za mu yi tamu sallah ba zakka a nasu tsari akwai yadda ake taimako mu ma a namu tsari da musulunci akwai yadda muke taimaka ma yan uwanmu sannan zakka azumi akwai jan cikin yahudanci kama ku tiba alal ladina min qablikum cikin kristanci suna da nasu wata da suke yin azumi dan mene mu ba zama karantar da ƴaƴanmu ba sannan alhajj musulmi suna zuwa su yi aikin hajji a makka ko ba ka nan bari yahudawa suna zuwa can isra'ila baitul maqdis sun yanka sun yi wurin da suka yi aikin hajji kiristoci suna zuwa aikin hajji nan dai cikin isra'ila babbar coci wadda an kahi annabi isa dan mine mu ba za a bar mu ba ko ko muke tsaya muna sakaci har mu jire wani kahiri shi nuna mana yadda za a yi aikin haji kai ka karantar a wajen ka da naka tsari mu ka ce ba mu da izinin mu karantar da ƴaƴan mu da damu tsari yadda mun kai imani waye kai akwai sauran bayani an rama isa game da abin da ya shahi imani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai koma wato wato madina kamar yadda abin nan macijiya take komawa a cikin raminta malamai sun yi sabani akan wannan hadisi wasu sun ce abin ya riga ya wuce kamar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da karantarwa da komi musulmi za su zo wasu ka ce abu ne wanda zai zo gaba sannan kuma da dujjal ma ba Amerika da wani kahiri ba dujjal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Anas bin Malik ya ce yana shiga duk duniya ko ina banda Makka da Madina laysa min baladin illa sayatahu dajjal illa Makka wal Madina ita Madina ma za ta yi girgiza duk wani naqabun min niqabi hakinan duk wata kofar sun kofofinta zaka iske akwai mala'iku in ta yi girgiza ita madina girgiza uku duk kafin da munafiki sai ya sani inda yayi hadisi ne na Anas bin Malik na cikin Sahih Bukhari na cikin Sahih Muslim akwai hadisi na Abu Huraira wanda shi kuma ya zo da mun kai bayani shi na cikin Sahih Bukhari ya ce innal iman la ya'rizu ko la ya'ruzu in ji malamai ya'rizu ko ya'ruzu ay yarji'u wa yathbutu zai koma kama tarji'ul hayyatu ila hujriha dan haka duk abinda zaka yi ka yaki musulunci a Makka da Madina sunanka kasashe sunanka wanda yayi asara in baka tuba baka yi asara ta duniya da lahira ba wanda isa yi ataken musulunci a garin Makka da Madina ya kai labari ko dujjal an ce bai shiga balantana wani wanda ba dujjal ba dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya mun halinsa waɗancan nuqatul arba'a sai mu bari sai sati mai zuwa idan Allah ba mu iko sai a zo a yi karatu kansu in ya so in akwai rayuwa shekara mai zuwa a ɗan taɓo wani abu da ya shafi kuma ɓangaren addini kaɗan sai a shiga zuwa sauran ɓangarori game da tasirin mulkin mallaka abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik
alhamdulillah yan uwa ga ce lahin daɗi karewa da duka alamu lokaci ya karatu kwarai nan za mu dakatar da wannan shiri muna fatan allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu abin da malin ya karanta da muwa kuma muna fatan allah ya kare mu da talabaɗiya da kurakuran da ake haɗawa kun shi dai bayanan da malin ya gabatar a farkon karatu musamman ma abin da shafi izgiri da wasa da sunan allah subhanahu wata'ala muna haka Allah ubangiji ya tsare mu ya kare mu ya nuna mana ranar ta yau ci mu ga ci gaban wannan maudu'i bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من آمين.
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين